والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 23 na 41 a cikin karatunmu na bidayatul mustahid na al'imam ibn rushd al-qurtubi rahmatullahi alai za mu tashi kitabu taharati minan najis minan najas
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه na'am وبعد فيقول المصنف رحمه الله كتاب الطهارة من النجس ya ce kitabu taharati minan najas littafin wato tsarki daga nau'i daban-daban na najasa an najas jam'in najasa saboda ya ambace su saboda anwa ne su na'am والقول wace المفرد wannan ita ce suke ce mata taharatul khabath kuma Ah, taharatul khabath tsarkin wato tsarkin dauda sabanin dayar wadda duk muka yi taharatul hadath ce tsarkin kari na'am والقول المحيط بأصول هذه الطهارة ثم- وقواعدها na magana mai tattarewa ga ka'idodin wannan tsahara da kuma wato abin da yake tattaro ta ينحصر في ستة أبواب yana takaita a cikin babi guda shida الباب الأول babi na farko kun san shi da malam ibn rushd ɗaya da abin da yake da miza da shi shine husnul tartib Ah, da kuma tartibi na mantiki na hankali na'am babi na farko في معرفة حكم هذه الطهارة a cikin sanin hukuncin wannan tsahara أعني في الوجوب أو في الندب ina nufi wato a cikin wajabci da ko kuma wa, kan cewa wa- wajibi ne aufin nadabi ko kuma a cikin wato mustahabbanci إما مطلقا in ma wato ba tare da wani kaidi ba وإما من جهة أنها مشتركة في الصلاة in ma kuma ta fuskar cewa ita sharaɗi ce a cikin sallah wato idan mutum a, a wato hukuncin wannan tsaharar wajibi ne mutlakan ko kuwa sai idan da sharaɗin mutum zai yi sallah ko mandubiya ce mutlakan ko ku sai idan mutum zai yi sallah na'am الباب wato sai ya الثاني fara da hukunci tun kafin ya yi tasawur wanda yake kuma shine sabanin a Allah at-taqsimul aqli ko da yake kowanne kuma yana da mahallin sa ai na'am الباب الثاني babi na biyu في معرفة أنواع النجاسات a cikin sanin nau'o'i na najasosi الباب الثالث babi na uku في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها a cikin sanin wurare da ya wajaba a kawar da ita najasar daga gare su الباب الرابع babi na hudu في معرفة الشيء الذي به تزال cikin sanin abin da ake gusar da wannan ɗahara da shi الباب الخامس babi na biyar في صفة إزالتها في محل محل shi a cikin sifar gusar da ita najasar a mahallin da take a fi sifati izalatiha a cikin sifar gusar da wannan najasa fi mahallin mahallin a cikin mahalli mahalli fi mahallin mahallin ko shi ne turki fi mahal in yi so fi mahal ai a cikin mahallin ko kuma fi mahallin mahallin a cikin mahalli mahalli Eh, eh. kamar tartibi Eh, eh, ta- ta- ta- ki- na'am Ah, na'am albabis sadis babi na shida في آداب الأحداث a a cikin ladubban al-ihdath ko kuma al-ahda- al- al-ahdath wato a a a shine jam'in hadath kari din to amma al-ihdath watakila shine yin yin hadasi din wato adab qada'ul haja yake nufi ladubban da ake wajen tsuguno na'am
الباب الأول babi na farko في معرفة حكم هذه الطهارة a cikin sanin hukuncin wannan dahara
والأصل في هذا الباب to abinda yake ka'ida a wannan babi إما من الكتاب imma daga cikin alkur'ani ne فقوله تعالى to shine faɗin Allah ta'ala وثيابك فطهر wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka Ah, ka tsarkake tufafinka wannan kun ga taharatul hadath din ce a taharatul khabath ce ka tsarkake tufafinka to kuma wannan umarni ne saboda haka wannan shine asalin ah, ah, taharatul khabath daga alqur'ani wa thiyabaka fatahhir na'am وانا أنا قصدي أقول لك يا أمي. shi ne maganar majazu da hakika wasu na fasar siyasin nan da kal kalb eh kalbaka mm, mm.
don haka ne ake to ai gashi kai kai kanka ka amsa me muka ce yau alhaqiqa me alamar sa me mutabadir ila dhihin to eh, wannan mutabadir ila dhihin ba tare da wata alama ba ita ce haqiqa saboda haka kuma wannan ai kaga kana buƙatar in zaka dauki ta amanal majaz sai ka samu alama ko to me ce alamar
ai wanda ake al-mukhatab eh al-mukhatab Eh.
ya baka fatai eh
ana ga siyabun da tahira a'a ya zaka ce thiyabuhu tahira tunda ka qabla wurudi shar'i kafin zuwan shari'a eh to ai ba a yi ma batun taharar ba Hmm? so da haka a wannan shine a zahir din duk da yake ji ta ba wannan ma'anar kamar yadda ka faɗa akwai ta bi ma'ana qal fasulli thiyabi min thiyabiki tansili eh eh, wa ita kuka sa'atu minni eh, wa in kunti qad sa'atki sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli eh idan kuma wata ɗabi'a ce ta mugusta daga gare ni to ki warware ki kwance zuciyarki daga zuciyata sai ta fita ta rabu da ke eh fasulli fiyabi wato ki ki- wato ki kwance a zuciya soyayyar da ke cikin zuciyata daga soyayyar da ke cikin zuciyarki sai ta fita Mm. na'am wa in ma mina sunna ko kuma asalin ya zamanto daga sunna to dama dai asali in ma kitabu in ma sunna na'am fa asarun kasiratun sabita to hadisai da yawa masu matab masu tabbata minha daga cikin su qawluhu alayhi salatu fadin sa alaihi salatu wassalam man tawadda falyastanfir wanda duk yayi alwala to yayi fa- ya face ruwa wa man istajmara falyutir wanda kuma yayi istijmari shine wato tsarkin hoge falyutir yayi shi wutiri wannan muttafaqun alaihi to tun daga shi nan ya ce wa man istajmara falyutir yayi umarni da ah, wutiri akan istijmar istijmar kuma yana daga cikin taharatul khabath to sai dai wannan bai nuna wajabcinsa ba ya nuna yadda za a yi ne ko ya nuna yadda za a yi na'am ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب daga ciki akwai umarninsa sallallahu alaihi wasallam da wanke wato jinin haila daga tufa ya ce ta huttuhu thumma taqrusuhu thumma tanzahuhu bilma wa tusalli fihi ko kuma huttihi thumma aqrisihi thumma rushihi wa salli fihi irsili anki dama wa salli irsili anki amma wannan ai anil badan ne ba anil thawb ba shi nan ya kawo ai ya ce damal haid min ath-thawb na'am وأمره tunda ai an tambaye shi ne hadisin asma ihdana yusibu thawba thawbaha min damil hayd kaifa taf'al ko na'am
وأمره بسب ذنوب من ماء على بول الأعرابي da kuma umarninsa da a kwarara wato guga na ruwa akan bawalin a arabi ko to kun ga wannan umarni ne shi ma na izalatul najasa
وقوله عليه الصلاة والسلام بصاحبي da القبر kuma faɗinsa alaihi salatu wassalam a cikin wa'annan mutanen biyu da aka binne su a cikin kabari إنهما ليعذبان hakika su wallahi ane musu azaba وما يعذبان في كبير kuma ba azaba ake musu a cikin wani al'amari mai girma ba أما amma أحدهما kaga ɗayansu فكان لا يستنزه to من ya البول kasance baya kubutar da kansa daga bawali Mm, ist- yastanzihu kaga ya nuna wannan ya fi isa matuƙa ma wajen gusar da bawalin ba ma ya barin bawalin ya taɓa shi يجب لا يتستر la ya tasattar la ya stabri mm, la ya statir لا يستتر to idan idan idan la yastatru ne ma'anarsa ba la a- a- na- la ya stanzihu la ya stabri'u Mm, su dai nake akwai la ya statiru min albaul la yastatru kuma لا يتس... لا يستتر من بوله اي لا يستتر نعم اي اي شيني ما a cikin bukhari ko a cikin umda aha na'am hoton ba yana nuna ko kudan na taba shi ne ko a- Yastat- yas- baya yastatiru yana sitirce kansa daga bawali shi a amun min la yastiru min la yatasattar akwai la yatasattar la yastatir din dai la yastatir istif'al min as-sitra Mm, saboda kai la yatlubu sitrata min al-bawl shine ai ita ce ma'anar la yastanzihu din na'am واتفق العلماء malamai sun yi ittifaki بمكان هذه المسموعات a ma- saboda matsayin waɗannan wato ruwayoyi da aka yi a a- aka jiyo su
عفوا لا وتشن معنى wasu ɗan sa suna ne wasu fassara kamar la yi satir ɗin kamar akwai mutanen mutum alhali mutum da zai bau sai buɗe al'aurarsa Mm. Eh, shine ai ya- wato ya- la yastatiru ai yana sitirce al'aurarsa indal baul inda ruwan to sai ka yi tawili kenan ka yake min albaul din sai ka dauke shi akan cewa ma'ana ind- min bi ma'ana inda Ah. dubiyan ya shi a shi dai gaskiya wannan mutum ya sutura kansa yayin da zai bawali wannan zai fi cancanta a kafa hujja da shi da hadisin a bahas ibn hakim an abihi an jaddi ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yamin ka tsare al'aurarka sai dai daga matarka ko kuma wanda ah, suka hannunka ya mallaka to wannan shine amma shi wannan kan mutum ya tsara kansa daga tsari ya taba shi آه، واتفق العلماء لمكان malamai sun هذه yi ittifaki المجموعات saboda waɗannan hadisai waɗannan riwayoyi da aka nakalto su على أن إزالة النجاسة akan cewa gusar da najasa مأمور بها في الشرع am- an yi umarni da ita a cikin shari'a to واختلفوا wannan shine mahallin ittifaq نعم.
cewa mashru na'am waxtalafu amma sai suka yi sabani هل ذلك على الوجوب shin wannan a bisa wajabci ne أو على الندب ko ko a المذكور bisa mustahabbanci ne wanda aka ambata وهو الذي يعبر عنه بالسنة shine wanda ake fa- ake ta'abirinsa ake ambatansa da sunna فقال قوم sai waɗansu ma- malamai suka ce إن إزالة النجاسات واجبة ita iz- gu- gusar da najasa wajiba ce وبه قال أبو حنيفة والشافعي Mm, da wannan magana je i- abu hanifa da shafi'i suka tafi a kai wa ahmad ba
وقال قوم wa kala qaumun waɗansu malamai kuma suka ce إزالتها سنة مؤكدة sunna ce mai karfi وليس بفرد walai sad bi fardin ba Walaysat farilla bace bi fardin.
ba farilla bace wannan Wa qala wannan qaumun- kaulin a mazhaban malikiya ne shine وقال قوم ah, hal me khalil yace hal izalatul mu- mus- hal izalatul najasa an thawbil musalli wa mahallihi wa wane ne sunnatun aw ah, sunnatun me yace ibarar tasa khalil ba wanda ya ha- ba ku haddace khalil bane a shi kitabul mu'amalat ya haddace ba ba nan ba ba ibadat ba saboda shi ne suke yi a kotu Eh, gashi nan ya ce hal izalatun najasa an thawbil musalli Aha. A, an thawbil musalli walau tarafa imamatihi wa badanihi Aha. wa makanihi la tarafa hasirihi sunnatun aw wajibatun in dhakara wa qadara ma adh-dhikri wal qudrati kenan to ka gani na'am eh shine na'am وقال قوم wa qala qaumun waɗansu malamai kuma suka ce هي فرض مع الذكر hiya fardun ma adh-dhikri farilla ce tare da tunawa ساقطة مع النسيان tana faduwa tare da mantuwa وكلا هذا القولين wakila hadaini alqawlain هذين القولين dukkan waɗannan qauluka guda biyu عن مالك وأصحابه an ruwaito su daga maliku da ashabi da sahabbansa na'am وسبب اختلافهم في هذه المسألة to dalilin sabaninsu a cikin wannan mas'ala mecece mas'alar yawa yawa farilla ce ko mun- ko mandubiya ce eh shine kamar inda ka faɗa kaga nura kai sai kace izalatun najasa din eh shi yasa wato koyaushe irin wayannan littattafan na mutaqaddimi sai ana kongaba ana baya ana yi ana dawo a- a- ana yi ana waiwaye shine adan tafiya din dan ka tabbatar cewar fahimtar ingantacciya ce a'a shine izaratun najasa din wajibi ne ko mun daube ne Eh, eh. tunda ai kaza an riga an yi ittifaki akan cewa ita izalatun najasa an shar'anta ta to amma me matsayin ta a shari'a wajibi ko mandubi Eh, wajibi ko mandubi to akan wannan mas'alar shine me yasa suka yi wannan sabanin to shine zai ai sababu ikhtilafihim fi kauniha wa alal wujub aw alal nadbi kenan na'am
raji'un ila salasati ashya yana komawa ne zuwa ga abubuwa guda uku ahaduha na farkonsu ikhtilafuhum fi qawlihi tabaraka wa ta'ala saɓaninsu a cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir na'am
hal dhalika mahmulun ala al-haqiqa to kaji wannan zamu ɗauke shi ne a bisa haƙiƙa aw mahmulun ala ko al-majaz kuwa ana ɗaukan sa akan majaz to kun ga karatunmu na usul ya zo eh to kun gani shi ne za mu ake ce wato a asbabul ikhtilaf wani lokaci za ka ga wato wajen a a wajen abinda ake fahimta daga nassi ne wajen mabahithul lugawiya fahimta ta luga kaga wannan ba shi da alaka da inganci ko rashin inganci tunda qur'ani ne ko ba shi da alaka da nasikh ko mansukh Mm. abinda kawai akan ita baka din nan a luga me ake nufi za mu ɗauke shi ne alal haƙiƙa ko ko alal majaz tunda tana da ma'ana ta haƙiƙa tana da ma'ana ta majaz
majaz shi majazin shine ne al-qalb alqalb na'am
wa sababu thani wa sababu thani dalili na biyu a cikin sabanin su تعارض زواهر ظواهر الآثار في وجوب ذلك cin karan wato abin da yake zahiri na hadisai a cikin wajabcin wannan me yasa yace zawahir zawahir jam'u na me na zahir to me yake nufi da zahir yawa abin da yake ihtimali ihtimal marju yake da ihtimal amma ihtimal marju wato ma'ana ba nassi bane inda nass ne ba shi da wani ihtimal to saboda haka a ce nassoshi sun yi ta'arud wani yana da wahala saboda haka sai dai zawahir ɗinsu abinda ake zahirin abinda ake fahimta daga hadisan sun ci karo da juna na'am والسبب الثالث wa sababu thalith dalili na uku اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى li'illatin maqulatil ma'ana معقولة المعنى na'am wato sabaninsu a cikin umarni da hani da ya zo a ga illa wadda take ma'anarta ana iya hankaltarta Mm, wato ba illa ce wadda take ta'abbudiyan ba wadda ba a iya hankaltar me yasa aka yi wannan umarnin ko me yasa aka yi wannan hanin da umarnin da hanin a cikin wannan da abu ne wanda za a iya fahimtar me yasa aka yi نعم.
هل تلك علة من المفهومة من ذلك الأمر أو النهي أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب shin wannan illar da ake fahimta daga wannan umarnin ko daga wannan hanin da aka yi alama ce da take ɗaukewar umarnin daga wajabci ya zuwa ga in- ga- ya zuwa ga nadib- ga mandubi to ka gani wannan wata a, ka'ida ce nan ibn, ibn rushd ya kawo cewa daga cikin ƙara'in alamomi da suke ɗaukewar da suke a, da suke abinda ake cewa sawarif wanda suke kawar da umarni daga asalinsa na wajabci ya zuwa ga istihbab daga ciki akwai al'illa illatul hukum za ta iya sanya wato kaci ta zamanto ita ce karina ta ɗauke hukunci daga zuhu- daga wajabci ya zuwa ga mustahabbanci illa Uh, to wanda yake a ba su cika faɗanta ba Mm, amma yawanci dama sai dai ka same ta wajen istidlalul fuqaha a cikin irin wayannan kutubul khilaf din Mm, yawanci za ka ga suna cewa in ana neman qarina ana neman wani nassin ne daban kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarni da kada a fuskanci gabas a kada a fuskanci alqibla ko a juya mata baya lokacin qada'ul haja to da ake neman am- da ake neman asarif daga wannan umarnin sai aka nemo sarif daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kan cewa shi yayi a cikin gida sai ya nuna kan cewar wannan umarnin a waje ne kawai kuma in a cikin gida ne ya sarrafar da al'amarin to irin waɗannan sawarif ɗin ko kuma ya zamanto umarni ya zo wato a wani lokaci sukan ce umarni idan ya zo a babin adab za a ɗauke shi daga babin asalin babinsa na wajabci ya zuwa ga istihbab ma sukan faɗi wannan to wannan ita a, Ib- ibn rushd ya faɗi wannan wanda yake a ka'ida ce muhimmiya da ya kamata mu mu rinka tuna ta na'am والنهي من الحضر إلى haka الكراهة zalika kuma hani daga haramci ya zuwa ga karhanci أم ليست قرينة ko kuma ba alama ba ce na'am وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة da kuma kan cewa babu bambanci a cikin wannan tsakanin ibada da ake fahimtar illar yinta ah, da kuma wadda take ba a fahimtar ah, wato ah, hikimar da aka ce a yi ko a bari
وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك to ah, wanda ya tafiya zuwa ga bambancewa a cikin wannan ya tafiya zuwa ga wannan bambancin ne لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع domin cewar hukunce-hukunce waɗanda ake wato hankaltar hikimarsu a cikin shari'a أكثرها nan alma'ani sai mu fassara shi da alhikma na'am al'aktharuha mafiya yawansu من باب محاسن الأخلاق ya suna zuwa ne a babin kyawawan ɗabi'u أو من باب المصالح ko kuma a babin maslaha abubuwa wanda suke na wato maslaha وهذه في بالأكثر waɗannan kuwa a mafi yawan hali هي مندوب إليها to abubuwa ne waɗanda suke mandubun ilaiha ana soyarwa kan ayi su ba wajibai ba ومن حمل قوله تعالى don haka wanda ya ɗauki faɗin Allah ta'ala وثيابك فطهر a mathiyabaka fatahhir على الثياب المحسوسة akan tufafi waɗanda ake san su ake jin su Fara.
na jiki sai ya ce الطهارة من النجاسة واجبة sai ce tahara daga najasa wajiba ce
ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب wanda kuma ya ɗauke su a bisa wato cewa wannan kinaya ce wato an yi a- a- a- an wa- wato an an yi ishara ne ga tsarkin zuciya لم ير فيها حجة to sai ya ga babu hujja a cikin wannan ayar to kaga sababul ikhtilaf na farko kenan
وأما الآثار المتعارضة في to ذلك sababul ikhtilaf na biyu shine na atharul muta'arida wato hadisai da suka ci karo da juna a cikin wannan فمنها daga حديث cikin su زائر القبر المشهور akwai hadisan ma'abuta kabarin nan hadisi mashhuri su su biyu وقوله فيهما da faɗinsa alaihi salatu wassalam a cikin hadisin إنهما لا يعذبان lallai hakika su wallahi a ne musu azaba وما يعذبان في kuma كبير ba a yi musu azaba a cikin wani abu babba أما أحدهما amma ɗaya daga cikinsu فكان لا يستنزه من ya بوته kasance baya wato tsarkake kansa wato baya kubutar da kansa daga bawalinsa فظاهر هذا الحديث To- يقتضي الوجوب to zahirin wannan hadisin yana hukunta yana hukunta wajabci لأن tun daga shi العذاب لا يتعلق إلا بالواجب domin azaba ba ta rataya sai da abin da yake wajibi ko kuma a ce barin wajibi ba na'am
وأما المعارض لذلك to abin da yake cin karo da wannan fahimta ta da wannan hadisin فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام to shine abin da ya tabbata daga gare daga gare shi alaihi salatu wassalam بأن- من أنه رمي عليه وهو في الصلاة cewa an jefa على جزور شوى- نعم.
والفرس falam yaqta لم as-salah يقطع الصلاة na an jeho masa alhali yana cikin sallah wato a mahaifar a raƙumi biddami wanda yake cike kayan cikin raƙumi dai za a ce anan wanda take wanda yake cike da jini a da kuma taroso wato shine tumbi abinda ke cikin tumbi a falam yaqta sala amma bai yanke sallah ba
وظاهر هذا to zahirin wannan hadisin أنه لو كان إزالة النجاسة واجبة da a ce kawar da najasa wajiba ce كوجوب الطهارة kamar منها yadda wajabcin tsarki daga kari yake wajibi لقطع ai da الصلاة ya yanke sallar to to ka na'am ya bai zama hujja ma ai ai mala ai ba ba nasa bane na na dan adam aka ce na jasa ne shi na na na dabba ba zai zama Jini fa.
hukunci jini fa ai ai a tungun ai ba jini ne tsagoran sa ba shi isa wani dan ba'ari ne na هبت صلاة صلاة ما هي فاهمة.
salafa ya hada fa har da mahaifa akwai jini
Akwai jini.
Caka cikin ne kamar da aka sai zuciya akwai jini a cikin ta sosai ba.
a gara wannan su shi jinin jinin da ke cikin jijiya ai shi sun ce ba najasa bane audaman masfuhan aka ce jinin da yake kwarara to amma wannan ba jinin da yake kwarara bane jinin mahaifa An shi ne.
ai mai mikidarin sa da aka yi bai قدر الدرهم أدام قدر الدرهم يقوم عليه a ya koma kuma wato kai da najasan ne أدام قدر الدرهم kai da najasan ne amma bai yi yawan ba ko ba mai yawa bane amma a gabaki daya dauko mahaifa da kayan ciki a ce wannan wancan kadarar dirhami ne a ba ba ba amma ni eh shi ma shi ma wani ya ce ai wani hasahil mutum da muka dan da ba wani na wasu abin nan ba eh sun sun fi na kayan cikin da su tubbin zuwa sun suka rinjaye jinin shi abin da yake gani sun suka rinjaye jinin eh to wato akwai mikidari yadda za a auna tsakanin jinin da sutun bin kenan ko shi jinin komai a, wato a a sai ya sai ya zamanto wato shine ya furin jaye tsayawa shine ya furin jaye to wato su sauran wato sun rage najasar jinin eh akwai abin da yake rage najasar jini eh? ai abin da zaka iya kawa shine kawai kadarin dirhami din nan abin da kawai ya nuna cewar jini dan kankani gashi na ha- na haila an ce abin da za a goge shi da farce ai ka san da in kan- in kankanta ce wannan ya isa da farce aka ce tahutuhu ba jini wanne Mm.
tunda har jinin jikin mutum ma ana ganin cewa ko da bai zubar ne ba zai- ba- ba- ba ya zama to akwai wanda suke ganin ba da jasa bane ya zama to su su su su su su na da wannan fahimtar.
to in haka ne in haka ne in haka ne wato dabbar da ake ci jinin ta shi ma jim- shi ma mai tsarki ne Eh, jinin ta bai jinin jinin dabbar da ake ci mai tsarki ne
shi ne ba jinin ba ne kyara.
tare ban taba jin wannan magana ba to a tunda ai cewa dabbar da ake ci an ce dai abin- a- abin da yake fadalat dinta Mm, fadalat dinta masu tsarki ne bawalinta da da a- a- da kuma tarosanta mai tsarki ne amma jini na dabba wadda take a ya halatta a ci a ce shi wanda su eh kamar jazur halal a ce shi halal ne wannan jinin don haka ne in haka ne mutum shi kenan sai mutum ya ci sai mutum ya ci jini dan me za mu dan me za a yi inkari akan dan me za a yi inkari akan kafirai da suke tara jinin su su- ya zamanto ya zamanto cewar kamar hanta Mm, sannan sai su rinka tafasa shi ko kuma su rinka soya shi suna ci targeting din jinin su kai musamman a inda mai tsarki ne domin ita a ai illa ta haramci ta tafiya tare da wato tsarki abinda yake mai tsarki ne to ko halal ne halal ne a ci halal ne a yi a- a- a- a- a- halal ne a a mallake shi ba habith ba ne kuma yan dabba in aka yanka ta ko da an wanke kafin aka zuba za a dafa za ka jini nan wannan jini wannan ba ba shine jin addam al-masfuh ba shi yasa suke cewa jini mai bin wuka jini mai bin wuka wanda yayin da aka yanka dabba kwararo ne yake kwarara shi ya ci isa mubarak ya ishara zuwa ga wannan jinin Mm. to amma jinin cikin mahaifa shi wannan za a ɗauke shi a- za mu ba shi hukuncin jinin jijiya ne almuhim ba shi wannan dai ɗaya ne daga cikin to abin nan a- a- athar ɗin da suke muta'arida na'am ba za a iya kiyasa sakamakon halin da mu a kiyasin jini akan fitsari me illar jami'a me ta ce al'illatul jami'a Wajen- me ya haɗa su Eh?
ya suna ku je dai mu ji rubutu Eh, qiyas ma al-fariq eh
qiyas ma al-fariq na'am wa minha na daga ciki wa minha ma ruwiya maruya daga ciki abinda akwai abinda aka ruwaito annan nabi alaihi salatu wassalam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salatin min as-salawati yusalli fina alaihi ya kasance yana cikin sallah daga cikin salloli a a cikin wato takalmansa fada- fade fatarahana alaihi sai ya jefar da waɗannan takalma fataraha an-nasu li darihi ni'alahum sai mutane su ma suka jefar da nasu wato takalman fade saboda jifa- jefar da nasa takalmin da ya yi fa ankara zalika alaihim alaihi salatu wassalam sai alaihi salatu wasalam ya yi inkarin wannan aiki gare su wa qala ya ce إنما خلعتها to ni abin da ka sa ai na cire su لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا kadai saboda jibril ya bani labari ne cewa akwai wato najasa a cikinsu فظاهر هذا to zahirin wannan أنه لو كانت واجبة da a ce gusar da najasa wajibi ne لما بنى على ما مضى من الصلاة da ba zai yi gini akan abin da ya riga ya wuce bana daga sallah da sai ya fara sallar tun farko
dalilin wannan hujjar sai mu dafi maganar mubarak wannan ya nuna cewar tumbin raƙumin nan ba na jisa Mm.
inda shi ne yadda yanzu abin da yake a cikin takalmi sa aka katse aka cire aka yar shi ma wancan da sai aka to ai wannan shine cin karan hadisan sun ci karo da juna a shi sa aka yi sabani ba su ci karo ba a yanzu kamar wancan hadisin na fatima ai kaga a a a hadi- a- a be an abdullahi bin mas'ud kai shi ma bai gini akan sallar ba ko sai ya wuce kaga ya dace da wannan kenan wannan ma bai bata sallar ba sai kawai ya gini ya zarce duk ta'arud sun ci karo da wancan hadisin na ibnu abbas na da yake nuni akan wajabcin gusar da najasa wayannan duk sun nuna cewa gusar da najasa ba wajibai bane a ni abu da ne amma shi mubarak ai shi ya ketare so yake ya ce ba najasar bace ba ma aslan eh ni ma haka nake so kamar haka kake so ka ce haka kuma wani rayuwa wasu da janasa a najasa Eh, ai, wajibi za ne mu- amma wannan abin na tumbin dabba shi ba shi ba wajibi.
shi ba wajibi bane to wannan kuma fa eh ku ba najasa bane kuke dauka to wannan ku- tunda ba najasa bane a kuke dauka amma wannan kun yadda da cewa jibril ya faɗa najasa ne shi yasa ya cire yayar shi shi yasa ya cire yayar to amma ka san ai a cikin wancan hadisin na Fatima da ya sujadar bai dago ba sai da Fatima ta zo ta cire masa sannan ya ci gaba da sallarsa ko ai ga karan hadisin a a وسجن النبي ووضعه بين كتفيه قال فاستنض... فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر لو كانت لي منعه لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع راسه حتى انطلق انسان فاخبر فاطمه صلى... رضي الله عنها فجاءت وهي وهي جويريه فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم kaga bai dago ba sai da Fatima ta kawar da shi amma dai ya ci gaba da sallarsa bai yanke ba to ku kun ce wannan hadisin harijin an mahallin niza tunda ba najasa bane saboda haka ibn rushd bai yi daidai ba da ya kawo shi eh to mana saboda kharijun an mahallin niza ko to amma kun yadda hai wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri na biyu shi wannan fi mahallin niza to shikenan to alhamdulillah dai tunda dai hadisi daya ya sha to mu ci gaba mubaraki a a tsarikar mubaraki ay ala tariqal mubarakiyya wal barista wal baristiyya na'am
نعم آه، فمن ذهب في هذه الآثار to wanda ya tafi a cikin waɗannan hadisai مذهب ترجيح الظواهر mazhabar wato rinjayar da zahirin abinda hadisin yake nunawa قال sai ya ce إما بالوجوب sai ya ce in ma dai wajibi ne إن رجع ظاهر حديث in ya rinjayar da zahirin hadisin wajabci أو بالندب ko kuma ya ce mandubi ne إن رجع ظاهر حديثي الندب in ya rinjayar da zahirin hadisai guda biyu na mustahabbanci أعني ina nufi الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد ina nufin hadisan nan guda biyu da suke hukunta cewa gusar da najasar babun mandubi ne mu'akkadi mai karfi
ومن ذهب مذهب الجمع wanda kuma ya tafiya zuwa ga ya tara ma'anonin hadisan su zamanto ma'ana guda ɗaya ta ɗauke su shine aljamu wa laminat tarjihi ومنهم من قال to daga cikin su akwai wanda ya ce هي فرض مع الذكر والقدرة farilla ce ma'azzikiri wal kudrati tare da tunawa da iko to ka gani sai ya zamanto hadisin abu sa'id ma'azzikiri kenan bai sani ba da aka gaya masa sai ya gawar sai ya gwasar saboda haka kaga daga nan farlancin wajabcin ya fara Mm, amma abin da ya wuce daga baya ba wujubi bane shi yasa bai bai yanke sallah ba wal kudrati kuma hadisin Fa- fatima hadisin ibn mas'ud ba shi da ikon kawarwa dan yayi sujada ba shi da iko aka zo aka sa masa saboda haka a tunda abu ne wanda yake ba shi da iko a kai kaga wajabcin ya faɗi a kansa na'am ساقطة مع النسيان tana وعدم faduwa daga wajabci ma'an nisyani tare da mantuwa wa adamil qudrati da rashin iko to wannan fuska ɗaya kenan ta aljam wato asali tana nan wajibi ne amma wajibin sai a kayyade shi da abin da ke sauran hadisan shine adh-dhikru wal qudra na'am ومنهم من قال wanda daga cikin su kuma akwai wanda yace هي فرض مطلقا farilla ce mutlaqan
وليست من شروط صحة الصلاة amma ba ta daga cikin sharuɗan ingancin sallah وهي, وهي قول رابع wa huwa qawlun rabi' وهو eh wa huwa qawlun rabi'un fil mas'ala kuma wannan kauli na hudu ne a cikin mas'alar ni na gyara ma a cikin nuskata tunda muka yi karatun ta wa huwa في المسألة وهو ضعيف wa huwa da'if amma kauli ne da'ifi لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة domin ita najasa ai kawai ana kawar da ita ne a cikin sallah
وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى haka nan ma wanda ya bambance tsakanin ibada wadda ake hankaltar ma'anarta وبين الغير da معقولته kuma wadda ba ba ba, ba irin wadda ake hankaltar wato hikimar yin ta bace أعني ina nufi أنه جعل الغير معقولة آ- غير المع... غير أن- جعل الغير معقولة al- ja'ala al-ghayra al-ma'qulata كوي ألم دلم eh معقولة eh a okay al-ghayr a a to ai ba zai zamanto al-ghayr ma'qula ba zai zamanto ba min al-ghayr غير المعقولة دي الغير المعقولة أكوي ألف دلام يا هكا يا كماتا الغير المعقولة
آكد في باب تعرف الوجود كرفي أباب وجبتي فرق بين الأمر الوارد سي- في الطهارة من الحدث to sai ya bambance tsakanin umarni da ya zo a cikin ɗahara daga wato kari وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس da kuma umarni da ya zo a cikin ɗahara daga daga daga wato eh, dauɗa لأن الطهارة من النجس معلوم domin ita tsarki shi tsarki daga najasa sananne ne أن المقصود بها النظافة cewa abin nufi daga ita shine nazafa tsafta وذلك ko من محاسن ko ba haka الأخلاق ba wannan ku yana daga cikin mahasinul akhlaq kyawawan dabi'u
وأما الطهارة من الحدث ita kwa taharatu min al hadath tsarki daga kari فغير معقولة ba abu ne المعنى wanda ake ma- fahimtar ma'anarsa ba ko ba haka ba Na'am.
Mm, a ce mutum ba wani abu ne ya fito daga gare ka ba Mm, ba wani abu ne ya fito daga gare ka ba ko iska ce rihi ba abin da ya ɓaci na jikinka amma a ce ba za ka yi sallah ba sai ka yi alwala bayan ba ma wajen fitar rihin za ka wanke ba kawai alwala za ka yi to kaga wannan gairu maqulatul ma'ana na'am
مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال tare da abin da ya haɗu daga ya yi iktirani ya haɗu da, da, da shi na sallarsu a cikin wato takalmansu مع أنها لا تنفك من- من أن يوطأ بها النجاسات غالبا Ba- tare da cewa ba ta wato fakuwa ba ta barin ya zamanto ana taka najasa da ita bisa galibi su takalma amma duk da haka aka yi sallah a cikinsu وما أجمعوا عليه من العفو من العفو عن da kuma اليسير abin da suka yi afu- suka yi ijimai a kai na daga afuwa daga wato ɗan kaɗan في بعض النجاسات na na daga wato sashin na jasosi duk waɗannan suna nuna kan cewar a wato akwai a bambance tsakanin najasa da take makula tsakanin gusar da a tsarki da yake na ibada makulatul ma'ana da kuma ibada wadda take gairu makulatul ma'ana to bari mu tsaya anan wajen lokaci yayi na'am na magana matsayin masu cewa kuma ita wannan najis da ake magana ta tuba eh gaba ɗaya idan ta bushe tuba ta zaba ce
istihala kenan eh cewa Eh.
in ta bushe kwata kwata to ba da ta zaba ce ta zamanto najasa ba eh, istihala kenan shin istihala tana ga wanda najasa wannan matsala ce ina ji idan muka zo wajen anwa'un najasa amma tuzalu bihin najasa za mu yi ta abin da ake gusar da najasa da shi Mm. insha Allah za mu yi ta wannan akwai wanda ya yi doktora ɗinsa cikin ahkamun najasat a yi majistar ɗinsa kai na ji muna- ina da littafin mako ahkamun najasat yana nan a cikin maktaba Mm, ahkamun najasat so wanda yake son karin abin nan sai ya nemi ku yi downloading din sai yana cikin google Mm. to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk